أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu iko da dama muka haɗu da ku a cikin wannan darasi namu mai taken wato haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi muna tafiya ne da littattafai guda biyu kamar yadda muka sani littafi na farko daf'o ihamil ittirab an ayatul kitab na Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti Al-Allamatul Qur'ani da kuma littafin As'ilatul Qur'an Al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi to darasin mu da ya gabata mun tsaya ne a cikin suratul Ma'ida a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala a wannan darasin namu na wato 60 da wato biyar kenan in ban manta ba za mu tashi ne a ƙarƙashin matsala ta 226 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir arrazi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace إذ قربا قربانا سورة المائدة آية 27 أكاكشن مسألة تدريبيو دا 26 ولم يقل قربانين يا أن النبي آدم دا الله واتلو عليهم نبأ بني آدم إذ قربا قربانا ka ba su labarin ‘ya'yan annabi Adamu guda biyu lokacin da suka gabatar da wato abin gabatarwa na neman kusanci ga Allah. To ya kamata a larabci tun da mutum biyu ne, ibnai Adama, asalin shi ibnai ne Adama ne to sai an kai shafi nunu lil idafa. an gane ko malam yace li anna kulla wahidin minhuma qarraba qurbanan domin kowanne daga cikin su ya gabatar da wato abin gabatarwa malam yace kulna zamu ce arada bihil jins yana nufin jinsin abin da ake gabatarwa fa abbara bil anhu bi lafzil mufrad an gane ko sai yayi ta'abiri da shi wato akan lafazi na mufrad ma'ana jinsin abin da ake gabatarwa ka kaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal malaku ala arja'iha an gane ko wal malaku nan ana nufin mala'iku ba mala'iki ɗaya ba domin arja'i hanan yana kuma zuwa ga sassan sama ba ana nufin mala'iki guda bane yake a sassan sama a ranar tashin alkiyama kinan sai zaman to nan jinsil malak ake nufi domin al tana ɗaukan ma'anoni daban-daban sai ɗalibin ilimi ya koma cikin mughni labib an kutubil arib ibn hisham al ansari da sauran littattafai na lugha zai ga ko ma'ana nawa al take ɗauka da kuma nau'ukanta da ahadiyya kala nawa ce da jinsiyya kala nawa ce da wato abin nan ta'arifiya ne da sauransu ɗalibi ilimi zai fahimtar su asani abu na biyu waɗansu malamai suka ce annal araba wato su larabawa tutliqul wahid wa turidu ithnain wani lokaci suna amfani da kalima su zo da abu ɗaya amma suna nufin biyu wani lokaci ma ko fiye da biyu wa alaihi ja'a qawluhu ta'ala akan irin wannan salo ne kinan fadar Allah subhanahu wa ta'ala ta zo anil yamini wa anil shimali qa'id an gane ko kaga nan anil yamini daga dama wa anil shimal da hagu qa'id kaga ya kamata a ce qa'idani sai an ka ce qa'id akwai mazauni amma ana nufin dama akwai hagu akwai wa qala sha'ir sha'ir yace fa inni wa qayyarun biha la gharibu kaga ya kamata yace fa inni wa qayyarun biha la gharibani amma sai ce la gharibu an gane ko duk da yake shi lafazi na fa'il wani lokaci suna cewa yastawi fihi al-mudhakkar wal mu'annath wal jam' wal muthanna duka wani lokaci in ba an hankalta ma bambancin namiji da mace ba sai an kawo ta'un ba inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin bai ce qaribatun minal muhsinin ba mai so ya koma cikin littattafan tafsiri karkashin wannan aya zai ga magana sun kai kusan guda wato goma ina fata an fahimce ni ko fiye ma da haka malam yace taqdiruhu yadda za a kaddara fa inni bihala gharibun wa qayyarun kadhalika kina asalin magana fa inni bihala gharibun ni bako ne wa qayyarun da qayyar sunan mutun ne kinan kadhalika ko kuma la ghariba ne kama fi qawlihi ta'ala kamar yadda yazo a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina amanu da waɗanda suka yi imani wallazina hadu da waɗanda suka ce su nasara ne ko abin nan kiristoci ne wasabi'ina da sabi'ina akwai maganganu da dama wasu na ganin wata mazhaba ce ta majusawa wasu sun fassara shi da wasu mutane ne masu abubuwan bauta akwai maganganu da dama in ka koma cikin tafsiri amma asalin kalmar zaga saba'a tana nufin mutumin da ya bar addinin da asali addinin sa na asali shine saba'a akwai maganganu da dama mutum ya koma cikin tafsiri zai gansu ko cikin tafsirai tafasir zan cewa littattafan tafsiri wannan aya ta cikin suratul baqara aya ta 62 al-aya an gane ko kenan da an ka ce innal ladhina amanu an gane ko wallazina hadu wan nasara was-sabiina an gane ko anan sai an ce wallazina hadu wan nasara was-sabiina a cikin kuma surori abin nan al-maida was-sabiuna wan nasara sannan kuma a cikin suratul hajji was-sabiina wan nasara sai ka diba cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir kaga me hikimar da yasa an ka gabatar da nasara a bakara a kuma can cikin sauran surori aka gabatar da abin nan kenan ko saboda ta fuskar wani lokaci za a yi hankarta masu nasara mutane ne masu littafi don wasu su sabi'awa ana ganin basu da littafi kenan saboda su an basu littafi ne sun karkace sai sa aka gabatar da su a nan suratul baqara a can kuma sai an ka gabatar da sabi'ina wato ba dan sun fi daraja ba uslubu abinda ake kira uslubu taraqi da at-tadalli at-taraqi shine a fara daga wato ƙasa a yi sama ko kuma attadalli shine a fara daga ƙasa ai sama to nan cikin bakar attadalli aka yi shine an fara attadalli aka yi afwan attaraqi attadalli aka yi an fara daga sama su ne nasaru domin suna da ko mu ce kiristoci suna da littafi sannan aka zo zuwa ga waɗanda ba su da littafi ko ko addinin su ya fi girma ko da an ce waɗanda suna da littafi amma can cikin hajji da ma'ida sai aka fara da waɗanda ba su da littafi misali ko ko suna da littafi amma addinin su bai da girma aka aka ji zuwa ga waɗancan akwai maganganu da dama na malamai wannan na dan bara ɗaya ne daga cikin su wallahu ta'ala alam to a ƙarshen aya da anka ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina sai anka ce man amana billahi wal yawmil akhir ba a ce alladhina amana billahi wal alladhina amanu billahi wal yawmil akhir kina sai nuna maka cewa man wani lokaci an kawo ta ana nufin jama'a masu yawa duk da yake malam bai kawo shi ba shi yasa na dan ƙara bayani dan wani ba zai iya fahimtar me yasa aka kawo ayar ba waqila waɗansu malamai suka ce inna ma afradahu domin abin da yasa ya kawo shi ya kawo shi mufradi a matsayin ɗaya li'anna fa'ilan yastawi al-wahidu wal musanna wal majmu'u domin siga ta fa'il wani lokaci da mutum ɗaya da kuma mutum biyu da jam'i da mata da maza duka ana iya wato kawo mishi fa'il mato a ce fa'id na inda ya ce anil yamini wa anil shimali qa'id abinda malam ya kawo kenan karkashin wannan aya abinda zamu iya karawa duk da yake shi malam ya ce fa'il alhali qurbanan ba fa'il bane fu'lanan ne ina fata an fince kenan nan mallan yana magana ne akan anil yamini wa anil shimali qa'id an gane ko a kanta ne yake magana waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa abin da yasa aka kawo shi fu'lanan ba wai don saboda jinsi ba an hankalta ma asalin wato kalimar masdar ce masdar ce wato fu'lan masdar yana zakkuwa ala wazni fu'lan a cikin larabci misali kafara yakfuru kufranan ghafara yaghfiru ghufranan qara'a yaqra'u qur'anan to shi ma wannan qurbanan fu'lanan to shi ko masdar asalin sa la yuzakkar wa la yu'anna wa la yusanna wa la yujma'u a cikin tsarin larabci shi masdar a asalin sa ba a yi masa jam'i sai dai in bukata ta zo ta yi masa jam'i to kenan nan an hankalta ma asalin shi wato masdar ne shi sa an kace id qarraba qurbanan duk da yake akwai khilaf tsakanin malaman lugha ana jam'i da masdar ko ba a yi malaman basra suna ganin ba a yi malaman kufa suna ganin idan bukata ta zo ta yi haka za a yin haka saboda sun kafa hujja da wato masdar ya zo jam'i a cikin alqur'ani mai girma a cikin wato suratul abin nan سورة الأحزاب وجن فطر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا الظنونا جمعنا الظن ظن يظن ظنا مصدرني كنا كما تند القرآن يظن شيء كنا تبس زعي أي كده شيء كما سبو bukata domin alima ya'lamu ilman in an ce ilimi to sai mun ce ba a jam'i na masdar to ai muna da ilmin mukka daban-daban ko ilmomi daban-daban to ya zamu yi sai a ce ulum saboda bukata lil haja amma dai ko kasancewa ya zo cikin alkur'ani ya isa ya zamanto muna matsayin dalili wallahu ta'ala a'lam to waɗannan 'ya'yan annabi adam da aka ce sun gabatar wasu sun ce ba daga cikin bani isra'ila bane wasu kuma sun ce bani isra'ila ne amma zance mafi inganci malamai sun rinjayar da cewa 'ya'yan annabi adamu ne na tsatson sa ba wai daga cikin bani isra'ila bane domin an yi amfani da karina in an ce ibnai adam 'ya'yan annabi adam dukkan mutane ana kiran su bani adam ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha ya bani adam khudhu zinatakum dukkan mu zamu shiga duk da yake ba 'ya'yan shi muke na tsatso ba kai tsaye ana nufin jikokin sa shi yasa wadan suka ce wato wasu mutane ne biyu daga cikin mutanen bani isra'ila dan baya kissar Allah ya ce min ajli zalika katabna ala bani isra'ila إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أتكلم أضواء البيان يكي توا wannan ba ‘ya'yan annabi Adamu ne na tsatsu domin shi ko ya aiki da wata karina ta daban wadda ta fi waccan karina karfi domin Allah ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sau'ata akhi to kaga a zamanin annabi Adamu a zamanin bani Isra'ila ba a ce an jahilci yadda ake turbuɗe dan Adam amma a zamanin annabi Adamu lokacin da ɗaya ya kashe ɗaya wannan lokacin ba a san yadda ake turbuɗe mutum ba shi yasa Allah ya turo hankaka ta nuna masa yadda ake yi shi dai ne abinda malam ya faɗa mai so yana koma cikin littattafan tafsiri ya ga sabanin malamai da maganganun malamai malamai wallahu ta'ala a'lam to mas'alan mu ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 227 a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan anka ce kaifa saluha qawlu ya aka ya inganta fadar Allah subhanahu wata'ala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin sani dai in ji malaman zaure kenan hakika Allah yana karba ne kadai minal muttaqin daga masu jin tsoron sa aya ta 27 a cikin suratul maida to ya anka ya zamanto jawaban li qawlihi la aqtulannaka zan kashe ka kaga da yace zan kashe ka to ai bai ce me yasa Allah ya karba maka ba ni bai karba mini ba shi cewa zan kashe ka sai ce to inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin qulna malan yace lamma kana al-hasadu li akhihi ala taqabbuli qurbanihi domin lokacin da ya kasance hasada ga dan da ya ma dan uwansa akan Allah ya karbi taqabbuli qurbanihi Allah ya karbi abin da ya kawo na kawo na kyauta ma'ana na neman kusanci domin an kawo kisoshi duk da ke waɗannan abubuwan babu nasiyon da ya tabbatar da su sunayen ai annabi Adamu an ce Qabila da Habila kuma an ce guda makiyayi ne guda kuma manomi ne an ce shi Habila shine makiyayi ya kawo rago mai kyau shi ko Qabila shine ba mutum bane nagari mai kiyo ne abin nan manomi ne ya kawo alkama wadda ba ta da kyau wasu na cewa daga nan rikicin makiyaya da manoma ya taso tun daga asalin duniya wasu kuma suna ce a'a lokacin kowanne daga cikin su an haifar masa tawaye kenan matsayin tawaye suke saboda wannan lokaci a duniya babu mutane shi yasa har Allah ya halatta aure tsakankanin su to sai wancan yana son yace yana son Allah ce a hada ƴan uwan wancan da ƴan uwan wancan shi ko wancan a hada shi da tawainiyar wancan kenan kowanne za a hada shi ne da tawainiyar wancan an gane ko ba wai da wadda suka zo tare ba to shi ko kabila tashi tafi kyau sai ya gaza kamar za a yaudare shi ne shi sa bai yadda da wannan hukunci ba sai aka ce to a kawo abin kyauta idan wanda Allah yadda da shi Allah zai karbi nashi shi yasa sai aka karbi na wancan ba karbi na wancan ba to za ku ga malamai suna yawan kawo irin waɗannan abubuwa to a hakika babu nasi da tabbatar da sunayensu da irin waɗannan kisoshin kuma babu samun nasi wanda ya tunkuɗe shi yasa sai mu kama bakin mu za mu bar su min babu li'tibar tunda hadisi da yazo da yace ka a ƙaryata ahlul kitabi kada a gaskata su ma'ana ba yana nufin kada a gaskata su ba a'a in nassi ya zo cikin shari'a wanda ya gaskata su dole za mu gaskata mu gaskata nassi idan kuma nassi ya ƙaryatar da su za mu ƙaryata su to in ba mu samu nassin da ya ƙaryata ba ko ya gaskata sai mu kame bakin mu domin kada ya zamanto yana daga cikin nassoshin ahlul kitabi wanda ba su canza ba mu ƙaryata maganar Allah mu zamanto mun faɗa cikin abin da bai da kyau ya ce to lokacin da hasara ta zamanto lamma kana alhasadu li akhihi ala taqabbuli qurbanihi huwa alladhi hamalahu ala tawa'udihi bil qatl shi yasa wato ma'ana shi ya motsar da shi ko ya dauke shi ya kai shi har yasa yayi tawa'ud wato munan alkawali shine tawa'ud wa'ada shine alkawali na gaske nagari galibi waɗansu sun ce ma wa'ada ma shi yana zuwa cikin sharri amma waɗansu malamai sun ce in ka ga wa'ada cikin sharri an ɗauki kalmar ne an yi isti'arata amma tawa'ada yayi musa mummunan alkawali ko ko wa'ada yayi musa mummunan alkawali ala tawa'udihi bil qatl yayi musa mummunan alkawali an gane ko na kisa qala lahu zalika sai ya bashi amsa kinayatan an haqiqatil jawabi kinan sai ya bashi amsa akan haƙiƙanin abin da ya dace ya bashi amsa akan sa wa ta'ridan sannan kuma ya yi masa ta'rid abin da ake kira gugar zana ko kuma jirwaye mai kamar wanka ma'ana magana ce wadda ba kai tsaye ba amma ya kai ka ta za a yi fahimtar me yake son ya ce ma'anahu to ma'ana abin da yasa ya bashi wannan amsa ba irin waccan ba innama utita min qibali nafsika domin an zo maka ne wannan al'amarin ya zo ma ne ta fuska karan kanka ma'ana laifinka ne ya gadar maka da wannan lin silahi hamil libasi taqwa domin rayuwarka ta fita asalin asalhu shine wato a fede abu kenan saboda rayuwarka kamar ta fita ne daga cikin attaqwa sutura ta tsoron Allah la minni ba ni na hana ka ji tsoron Allah ba falima taqtulun jami zaka kashe ni to kenan kaga wannan shi yasa ya bashi wannan amsa wato wannan kenan to wannan yake nuna mana cewa kenan tsoron Allah shi yake sa Allah ya karba ga kowa malamai suka ce shi yasa uwan Maryam Allah ya karba mata domin Allah ya karba mata saboda tana daga cikin masu jin tsoron Allah domin Allah ya faɗa iz qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim kaga ta roki Allah ya karba mata kuma Allah ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan Allah ya karba mata kenan wannan ya nuna cewa mahaifiyar Maryam tana daga cikin masu jin tsoron Allah kenan duka waɗanda Allah ya karba musu game da al'amari na addini wannan kinaya ce ta nuna cewa wato in dai ba kafiri bane wanda aka ce an karba mishi wata bukatar shi ta duniya in dai mutum musulmi ne to wannan ya nuna cewa wato yana daga cikin masu jin tsoron Allah sannan kuma ashe in muna son Allah ya karbi ayyukan mu mu ji tsoron Allah a cikin al'amuranmu wanda maudu'i ne wanda mai faɗi tsoron Allah da sifofin masu tsoron Allah da kuma wato fa'idodin takawa a duniya da lahira wanda lokacin nan ba zai bamu dama ba amma dai mun yi ishara zuwa gare shi mas'alar mu ta gaba yan uwa musulmi mas'ala ce ta 228 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala habila li qabila ya aka yi habila yace da qabila mun faɗi cewa sunaye ne wanda ba su zo a cikin nassoshi ba amma ba za mu ƙaryata su ba saboda ba mu samu nassin da ya ƙaryata hakan ba kuma ba za mu tabbatar da su ba saboda ba mu samu nassin da ya tabbatar da su ba kenan ya an kai habila yace da qabila ko ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam yace da ɗaya daga cikin su inni uridu an tabu bi ismi wa ismika ni ni inni ni uridu ina so an gane ko an tabu'a ka dawo ba a yabu shine ya dawo mislu saba ya subu ya dawo an gane ko mislu fa'a ya fi abin nan ya fi'u ya dawo ba a yabu'u an gane ko faqad ba'a bi ghadabin min Allah inni uridu ina son an tabu aka dawo bi ismi da zunubina wa ismika da zunubinka aya ta 29 a cikin suratul ma'ida ai tansarifa bihi makinan ka koma da su ma anna iradatu su'i malin yace tare da cewa fatan mummuna an gane ko iradatu su'i wal wuqu'i fil ma'siyati da kuma fatan abkawa a cikin sabon Allah lil ajnabiyyi ga wani mutum wanda ba kai ba kenan nan ba yana nufin ajnabi babu zumunta tsakankanin su a yana nufin wanda ma ba kai ba haramun abu ne wanda yake haramun lil ajnabi ga mutumin da ba dan uwanka ba fa kaifa lil akh ya za'i mutum ya ma dan uwansa na jini wannan fata kenan lil ajnabi ga mutumin da yake manisanci malam yace kulna zamu ce fihi idmaru harfin nafi an gane ko waɗansu malamai sun ce za a kaddara harfin nafi harafi na korewa taqdiruhu za a kaddara shi inni uridu alla tabu bi ismi wa ismika kenan ina son kada ka dawo da zunubi na da zunubinka kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa alqa Allah ya jefa ko ko a ce Allah ya sanya fil ardi a cikin ƙasa rawasiya wato duwatsu kenan asalinsa jibal an gane ko duwatsu domin rawasiya jam'i wato sifa ce ta arrasi abin da ya tabbata rasayar su kenan an gane ko abin da ya tabbata wal jibala arsaha to amma galibi in qur'an ya kawo aljibal sai ya ba zai kawo abin da bai alqur'an ya kawo aljibal bai kawo rawasiya in ya kawo rawasiya bai kawo aljibal saboda an ce aljibal duwatsu an ce rawasiya kafaffun duwatsu dama kuma suke da wannan sifa an gane ko kuma ba su kadai ke tabbata ba dan kawai ya ce su kadai ke da wannan sifa almuhimmu dai wa alqa fil ardi rawasiya Allah ya sanya duwatsu a saman kasa an gane ko ko bisa doron kasa an tamida bikum an kane ko a zahiri dan ta karkata da ku suratul luqman aya ta goma amma asilin sa ai Allah tami da bikum dan ta karkata da ku domin Allah bai sanya duwatsu ba dan ta karkata da mu wa qaw abin nan wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala tallahi tafta'u tazkuru yusuf kidan tallahi da sun kace tafta'u tazkuru yusuf muna rantsuwa da Allah tafta'u an gane ko ba ana ba za ka gushe ba tazkuru Yusuf kana ambaton annabi Yusuf kenan asalin sa tallahi la tafta'u tazkuru Yusuf wa qawli wa qawli wa qawli imri'il qais da kuma fada imri'ul qais duk malan yana bada misalai ne an shafe lamun fa qultu yaminu yaminallahi abrahu qa'ida kenan da yace yaminullahi abrahu qa'ida na ina rantsuwa da Allah an gane abrahu qa'idan zan wayi gari qa'ida ina zaune nan asalin maganar fa qultu yaminallahi la abrahu qa'ida bazan gushi ba kenan ina qa'idan wanda yake a zaune misali kina an shafe lamun an gane ko kenan wannan kuma tabbas akwai shi a cikin alqur'ani zaka iske wani ma zai yi kokarin ya ce a bai ba yadda ba da wannan to akwai inda dole zaka yadda da shi imana akwai shubha a cikin karshen suratul suratul nisa Allah subhanahu wataala ce yubayyinu Allahu lakum an tadhillu Allah yana bayyana muku yana bayyana muku ayoyinsa an tadhillu kaga dan ku bace kaga komi tsaurin kanka a nan sai ka da cewa asalinsa Allah tadhillu ne dan kar ku bace dan ka san dai Allah ba a cewa yana bayanin ayoyi don a bace alhali ayoyi da dama suna cewa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun Allah yana saukar da ayoyin shi ne dan a dan a gane gaskiya in ku ka kaddara take nan sai ka gane ashe duk yadda kake cewa ba a kaddara wani abu idan siyaki zo za a kaddara shi wani lokaci sai a ƙara harafi don saboda ƙarfin ma'ana wani lokaci kuma a shafe shi saboda abin nan domin akwai inda ma ake ƙara lamun don saboda mi don saboda ta'kidul ma'ana musamman wanda suke cewa ba Allah baya rantsuwa da ake cewa la uqsimu a ce Allah na nufin rantsuwa an kore ne sai su ce a'a wato la uqsimu ma'anarsa ina rantsuwa ta'kidi sai su ce ya za a yi a ce kuma la uqsimu allamu lamu ta'kid ba lamun nafi ba babu matsala a cikin qur'ani ba ana ƙara lamun wani lokaci don ta'kidi li Allah يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لألا يعلم أهل الكتاب دنك أهل الكتاب سوسني كوكو دون سوسني ني kaga in kace don su sani ne to ita wannan lamun kinya zaka yi da ita da haka muna kira ga ɗaliban ilimi waɗanda suke sun kutso masaloli na ilimi su tsaya su yi bincike da kyau har su gane abu kuskure ne sannan su tabbatar da cewa kuskure ne da dalilai da hujjoji ba tare da zafin kai ba malam yace to waɗansu malamai suka ce asani amsa ta biyu na da yace ma dan uwansa inni uridu an tabu abi ismi wa ismik anna fihi حذف مضاف أبنا أن فيه حذف أن فيه حذف مضاف كنا أكوي شافي مضاف دا أكي تقديره تقديرنسا إني أريد انتفاء كنا ني إنا سوين إنكوري ma'ana ina kyamar kenan an tabu abi ismi ka dawo da zunubi na wa ismi ka da zunubin ka kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yake cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ushribu fi qulubihim al-ijla an cudan danya cikin zukatan su al-ijla dan maraki alhali ba dan marakin aka duka aka cudanya cikin zukatan su ba aya ta 90 da uku a cikin suratul baqara ai wa ushribu fi qulubihim hubbal ijl gashi nan malai kawo hubbal ijl kina an cudanya son ibada ta dan raƙumi a cikin zukatansu wasu malamai ma suka ce nan sai an ƙara ma wani mudaf kenan wa ushribu fi qulubihim hubba ibadatil ijli an cudanya a cikin zukatansu son bauta ma dan maraki kamar yadda ayoyi suka yi bayani cikin kissa ta annabi Musa a cikin Baqara da kuma cikin suratul Araf da Taha da sauran wurare da waɗannan kissar ta zo waɗansu malamai suka ce a'a asalisu na uku anna ma'ana abinda an ma'anarsa inni uridu zalika ina son wannan in kataltani har in ka kashe ni la mutlaqan ba wai a sake ba kenan in ka kashe ni ne wannan zunubin nawo da naka zai dawo arabi na hudu annahu kana zaliman ya kasance azzalumi ne wa jazaa'u zalimi shi ko sakamakon azzalimi tahsunu iradatuhu min Allah ta'ala fa tahsunu min al-abd aidan an gane ko wa jazaa'u zalim sakamakon azzalumi an gane ko tuhsinu تحسن إرادته من الله تعالى niyyarsa tana inganta ne ta sanadiyar ubangiji Allah subhanahu wataala in ya so haka fa tahsunu min al-abdi aidan sai ta kyautatu daga bawa ina fata an fahimce ni to tunda ya kasance azzalumi kuma baya niyyar shari'a kuma Allah ya san ba mai son shari'a bane ba zai shiryar da shi ba kenan ko sai masa mummunan fata tunda dama an ka ce kaddara ta riga yi fata in ji malam Bahaushe kamar da suke cewa to wannan shine dai abinda malam ya kawo na cewa abin nan yana dawa da zunubinsa to amma akwai sabani shin cewa idan ka kashe mutum dukkan zunubinsa zaka dauka wannan mas'ala ce wadannan suna tattauna akan ta wadansu malamai suna ganin a'a wannan ba nasi bane idan ka kashe mutum zaka dauki daidai wato zunubin kisa ne ba wai duk abin da ya aikata ba zaka dauka zunubin sa dan wasu suna kafa hujja da wannan cewa idan ka kashe mutum duk zunubin da ya aikata zai kuma akan ka amma da yawa daga cikin malamai ko kuma malamai suna ganin cewa shine zunubin kisa za ka ɗauka ba wai shi duk zunubin da ya aikata ba za ka ɗauki wallahu ta'ala alam Mas'ala ta 20 wato ta 229 a cikin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa asbaha minan nadimin sai ya wayi gari daga cikin masu nadama aya ta 31 a cikin suratul Ma'ida. yadullu wannan yana nuna ala anna qabila kana ta'iban cewa qabila ya zamanto mai tuba tunda yayi nadama kenan in sunan shi ya tabbata qabila tunda mun ce babu nasin da ya tabbatar kenan ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adamu wanda ya kisa yace li qawlihi alaihi salatu wassalam domin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa annadamu tauba yin tuba wato abin nan yin nadama matsayin tuba hiki fala yastahiqqu an-nar bai cancanci wuta ba bai cancanci wuta ba an gane ko wato wannan hadisi hadisi ne wanda yake na Abdullahi ibn Mas'ud mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi yace hadisi ne ingantacce Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Ibn Maja da Imam Al-Hakim da Imam Ibn Hibban da kuma Imam Tabrani a cikin Al-Awsat to malam yace qulna zamu ce lam yakun nadamuhu ala qatl akhihi ba yayi nadama bane dan ya kashe dan uwansa bal ala hamlihi ala unqihi sana a'a akan ya ɗauke shi ne akan wuyansa ko mu ce akan bayansa sana shekara guda yana yawo da shi shi yasa yana dama aw ala adam ihtida'ihi ila dafni ko ko bai shiryu ba zuwa ga wato turbude shi don bai san yadda ake yi ba allazi ta'allamahu min al-ghurab wanda ya koyi yadda ake turbude mutum ne daga al-ghurab wato hankaka aw ala faqdi akhihi ko ko yayi ne akan bakin cikin rabuwa da dan uwansa saboda bai san wato sharrin rabuwa da dan uwa ba irin wato abin da zai haifar mishi na masifa la alal ma'siyati ba akan sabon Allah bane yayi wannan nadama shi yasa wannan nadama bata amfane shi ba malam yace walau sallamna da ma mun sallama anna nadamahu kana ala qatl akhihi akan nadamar da yayi akan kisan dan uwansa ne walakin yajuzu anna nadam lam yakun taubatan fi shari'atihim yana yiwa nadama a cikin shari'ar su a wannan lokaci ba ta matsayin tuba bal fi shari'atina tana yiwa cikin shari'ar mu ne Allah ya bamu wannan wato shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw naqul ko ko mu ce at-taubatu tu'athiru fi huquqillahi ta'ala tuba yana ta nadama kenan yana tasiri don ya ce at-taubatu kina annadamu tu'athiru fi huquqillahi at-taubatu tu'athiru fi huquqillahi ta'ala la fi huquqil ibad ma'ana kinan nan nadamar dai ya kamata a ce za ta yi tasiri ne a cikin haƙoƙin Allah idan mutum ya saba ma Allah kinan la fi huquqil ibad ba cikin haƙƙin bayi ba domin shi bawan ya riga ya mutu ba yadda za a yi kuma a same shi a nemi gafararsa waddam waddamu min huquqil ibad shi ko jini yana daga cikin haƙƙin bayi fala tu'athiru fihi tauba tuba ba zai yi amfani a nan ba ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da malam ya kawo duk da yake akwai abubuwa da ya kamata mu dan kara a gurguje na farko ya kamata mu san cewa wato dan yayi nadama Allah ya fi mu sanin cewa da yayi tuba tuba na gaskiya da Allah zai karbi tuban sa kina Allah ya san ba tuba ne na gaskiya ba na biyu kuma dama tuba a musulunci yana da sharuɗa guda uku idan yana da alaka ne wato da haƙoƙi wanda ba na bayi ba ma'ana ko mai akhdari littafin da muke karantawa na malikiya kana ganin yana yawan kawo su wa shurutu ko ya kawo su a cikin littafin shi zamu ce wa shurutu taubati annadamu ala ma fata mutum yayi nadama akan abin da ya gabata domin bai dace mutum a ce ya ya ce ya tuba ba amma bai nadama akan sabon da yi wan niyyatu Allah ya'uda ila dhanbin yayin niyyar ba zai dawo ba zuwa ga aikata aikin zunubi kenan fi ma baqiya alaihi min umrihi na daga abin da ya saura na cikin rayuwarsa wa an yaqla fil ma'siya in kana mutalabbisan biha sannan kuma ya cire daga sabon Allah in ya kasance yana cuɗanya da shi kenan ya ce ya daina kuma ya bari kwata kwata to wannan sharuɗan ana kawo su kenan nan sharaɗi guda na aka kawo nan da hama ba a kawo sauran guda biyu ba kaga ma nan ma akwai magana kenan cewa tana yawa bai cika sharuɗan bane sannan kuma abu na hudu shine cewa akwai raddul mazalimi ila ahliha an gane ko raddul huquqi ila ahliha mai da haƙƙi zuwa ga ma'abutansa idan kuma mutum ne ka zalunta to bayan waɗannan guda uku to kuma sai ya ma kama yadda haƙƙi zuwa ga ma'abutansa misali don kaci misali kaci kuɗin mutane to nadama da kuma ɗaukan niyyar ba za ka sake aikata ba sannan kuma da cirewa daga da dainawa kenan ka bari duk ba zai isa ba sai ka ƙara da wani abu shine cewa ka mayar da haƙoƙi zuwa ga ma'abutansu ko kuma ka yi alƙawalin idan Allah ya baka za ka mayar idan ka samu kaɗan kaɗan ka rinka biya idan kuma mutanen sun mutu ka mayar da waɗannan haƙoƙin zuwa ga iyalansu magada idan akwai magadansu idan babu kuma ka samu sai kai musu wani aiki na alkhairi da shi idan sun mutu in babu magadi kusa ko kai musu sadaka da shi ko ka gina musu masallaci ko makaranta abinda dai malamai suka yi bayani babi ne wanda yake mai faɗi faɗi idan ko mutum ya batar da mutane sannan ya tuba to malamai suna ganin cewa to ya za a yi bayan ya batar da mutane misali sun mutu to su su tafi wuta shi kuma kakane za a yi misali a ce ya tuba Allah zai karbi tuban shi waɗansu malamai suka ce to wannan sai dai a bar shi zuwa kiyama gaban Allah wasu kuma suka ce a idan ya tuba ya ci gaba da yaɗa cewa kuskure ne mutane su abin nan wannan bakin iya abin da zai iya yi kenan waɗancan kuma amruhum maradduhu ila Allah ko kuma su suka bi banna sun san cewa banna ce dama sun gane gaskiya suka kibinta wannan kuma zurbin zai dawo akan su su kadai wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 230 a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir الرازي مالن yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa yakunu qatlul wahidi ka qatlil kulli ya za a ce kisa ko kashe mutum ɗai yana tamkar kashe mutane gaba ɗaya wa ihya'ul wahidi kuma a ce rayar da mutum ɗai ma'ana barin sa a raye ka ihya'il kulli kamar dai mutum ya rayar da dukkan mutanen duniya gaba ɗaya ko mutane gaba ɗaya wa dalilu ya abahu min wajhaini alhali kuma da yace dalili ya kyamaci ma'ana bai yarda da wannan hujja ba ko wannan ka'ida min wajhaini ta fuska guda biyu ma'ana waɗanda malam ya kawo ahaduhuma in mun ka kalla a hankalce to kafin ma mu ci gaba da bayani saboda aya ta zo ta ce min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a kamar ya kashe mutane ne gaba daya kenan wanda ya kashe rai ba da wata rai ba aw fasadin fil ard aya ma ta kara aw fasadin fil ard ko banna bayan kasa to kaga nan ma shi mutane bus kawo zancen banna a bayan kasa ba a banna a bayan kasa wadda take ta kai wajen matsayin kisa misali mutumin da yake sayar da kwaya ga masu kisan mutane su sha su je su yi kisa to ai shi ya mafi su banna ma tunda ta fuskar ya gusar da hankalinsu suka je suka yi banna don haka shi sa aya ta kawo ba wai sai ba mutumin da ya kisa kai tsaye ba don mu fahimci wannan da kyau shi yasa ba wasu kasashe musamman kasar Saudiya idan mutum ya kai kwaya za a kashe shi sai wasu suna ganin wannan hukuncin yayi tsanani ai ba kisa suka yi ba a'a kwayan nan da suke sayarwa za ta iya samantowa sanadiyya a kashe mutane da dama shi yasa shari'a za ta ba da dama a kashe su ina fata an fahimta wallahu ta'ala alam to kenan sai aya ta ce fa ka annama qatala nasu jami'a kamar ya kashe mutane ne gaba daya wanda ya kashe mutum kamar ya kashe mutane ne gaba daya wa man ahyaha wanda ya rayar da rai nan ba ana nufin ya rayar da ita ya sa mata rai ba don babu mai rayarwa in ba Allah ba amma ana nufin wanda ya bar ta a raye an gane ko fa ka annama ahya nasu jami'a kamar ya rayar da mutane ne gaba daya ko ko wanda ya cece ta misali kenan mutum zai mutu ya fada ruwa ka cece shi ko ko mutum likita ana batun idan ba a yi masa operation ba misali zai mutu ko ba ba shi wani magani ba zai mutu sai ya bashi ma'ana ya zamanto sanadiyar rayuwarsa ta ci gaba shi ne abin da ake son a ce malam ya ce to wannan dalili ko wannan aya akwai iskali cikinta domin ahaduhuma na farko annal jinayata cewa idan shi kisa asalin jinaya yin rauni amma nan yana nufin kisa ko kuma mu ce yin rauni kullama ta'addadat duk lokacin da ya maimaitu an gane ko laifi wa kathurat kuma laifin yayi yawa kanat wato aqbah an gane ko aqbaha kenan zai zamanto ai yafi muni fatanasaba ziyadatu al-ithm wal uquba an gane ko yace to kanat aqbah fatanasaba ziyadatu al-ithm wal uqubati kenan ya dace a ce ziyadatul ismi zunubi ya karu wal uqubati da kuma uquba shine wato ma'ana sakamako da za a yi wa hadha huwa muqtada al-aqli wal hikma wannan kuma shine ya dace da hankali da kuma hikma nan malam yana son ya ce maka ba yana ce ya su nuna maka abinda aya ta zo bai daidai da hankali ba a'a kafin ya zo inda zai baka amsa ne domin ya an ce shari'a sabanin hankali wani lokaci suna suna cewa a'a shari'a sabanin hankali in bai kalli dalilai ba da abubuwan da suke keɓance da shari'a bai kalli makoma ba amma shari'a tana zuwa ne daidai da hankali to asani na biyu annal murada bi hadha tashbih da an kai kamancece ne an ka ce wanda ya kashe rai kamar ya kashe ni shine tashbihi faka annama qatalan nasa jami'a kuma da an ka ce wa man ahyaha faka annama ahyan nasa jami'a an kai kamancece ne cewa wanda ya bata da rai kamar ya rayar da duka rayuka ne gaba daya malam yace to abinda ake nufi da wannan kamancece ne ya imma an yakuna tana yiwa ana nufin tasawil qatlil wahid wal kulli fil ithmi wal uquba ko dai a ce a'a sun yi daidai wajen wato kisan mutum ɗaya wal kulli da mutane sun yi daidai fil ismi wal uquba a cikin ta fuskar zunubi da kuma sakamako aw taqaru bihima an gane ko koko a ce a suna kusa wa inna ma kana yalzamu minhu annahu idha qatala ath-thani aw ath-thalith wa inda ma kana yalzamu minhu kenan da abinda zai lacimce shi annahu shi idza qatala thaniya idan ya kashe mutum na biyu aw thalitha ko na uku wa halumma jarran an gari ko wa halumma jarran kenan wa halumma kama haka ne jarran abin zai ci gaba shine kalma ce wanda ake cewa halumma asalin halumma shine ka kawo abu halumma shuhada akum alladhina yashhaduna anna allaha harrama hadha akwai magana mai yawa ka duba cikin ad-durrul masun fi ulumi kitab al-makrun a karkashin wannan aya da kuma al-azb an-nabi na al-sheikh muhammad al-amin shanqiti da sauran tafasir zaka ga sun kawo kalma ta halumma da asalinta da kuma ma'anarta da kuma yadda take ta'addi da kuma ko ba ta ta'addi ko inda take da ta'addi da inda ba ta ta'addi jarran kuma jarra ya jurru jarran ne kinan yadda aka ja abu haka ya ci gaba ma'ana dai halumma jarran kamar haka dai abu ya ci gaba NCD Sweet in ji malam baturin Faransa yace Allah ya kula alaihi ismun akhar idan muka ce idan mutum ya kashe mutum ɗaya kamar ya kashe mutane ne to kenan idan ya kashe na biyu da na uku har zuwa ma mutanen duniya gaba ɗaya babu wani zunubi wanda zai karuwa dan dama ya ɗauki laifin kashe mutane gaba ɗaya wala yastahiqu uqubatan ukhra kuma bai cancanci wani zunubi ba ƙari li'annahu athima ithma qatl kulli domin yayi zunubin kashe mutane gaba daya to kenan dan ya ƙara har ya ci gaba ai babu wani laifi akan sa wastahaqqa uqubatal qatl qatl kulli kuma ya cancanci ai mai wato hukunci na kashe kamar mutanen duniya gaba ɗaya bi mujarrad qatl awwal domin ya kashe mutum daya domin da ka kashe ɗaya kamar ka kashe kowa awil awwal wasani an gane ko koko da ya kashe ɗai ya kashe na biyu ina fata an fahimce ni domin da ya kashe na farko kamar ya kashe mutanen duniya ne da ya kashe na biyu kamar ya kashe mutanen duniya ne li anna qatl al wahid domin kashe mutum na dai idza kana tasawi idza kana tasawi al qatl al kulli idan kashe mutum dai ya daidaita da kashe mutane duka aw yuqaribuhu ko yayi kusa da shi fa qatl al ithnaini kashe mutum biyu ya ja'alu alaihi ithma qatlil kulli kinan zai mai da shi kamar ya kashe mutane ne gaba ɗaya in ba in mun ce kashe mutum ɗai bai kai duka ba to kinan idan ya kashe mutum ɗai kamar ya kashe rabin mutane ne na biyu ya kashe kamar ya kashe mutanen duniya gaba ɗaya wa uqubatu qatlil abin nan fa qatlul ithnaini yaj'alu alaihi ithma qatlil kulli kinan zai sanya shi kamar ya kashe mutane ne gaba ɗaya wa uqubatu qatlil kulli kuma zai sanya shi kamar ya samu sakamako an gane ko kenan ya ja'alu alaihi uqubata qatl kulli haka zamu abin nan nashi atfin sa zai maida shi kamar ya kashe mutane ne gaba daya za a yi mishi sakamakon kamar ya kashe mutane ne gaba daya fa kaifa yazdadu ba'da zalika bi qatl ath-thalith war rabi' ya zai a ce kuma zulumin shi ya karu bayan ya kashe mutum na uku da na hudu wa halum majarran kuma kamar haka ne al'amarin zai ci gaba walau qatalal kullu lamazdada an qatlil kulli da dai ma zai kashe mutane na duniya gaba daya a bar shi da bai kara wani wato lamazda da an katilil kulli ba da bai ƙara wani laifi ba akan ya kashe mutane wa uqubata wa uqubata wa uqubatil wa uqubati qatlil kulli da kuma ba wata uquba za a ƙara mishi ba akan ya kashe mutane gaba daya wala yajuzu an yastahiqqa bi qatlil wahid aw al-ithnayn ithma qatlil kulli kuma bai halatta ba a hankalci misali a ce ya cancanci bi qatlil wahid idan ya kashe mutum ɗai aw al-ithnayn ko mutum biyu isma qatlil kulli kamar ya kashe mutane gaba daya wa bi qatlil kulli ismu qatlil ismu qatlil kulli kuma bai dace a ce in ya kashe mutane duka ba ya cancanci zunubin mutane duka kinan kamar babu fa'ida wanda ya kashe dai kamar ya kashe duka mutanen duniya kuma wanda ya kashe mutanen duniya gaba ɗaya kamar ya kashe mutanen duniya kaga kamar babu wani bambanci cikin wannan malam yayi amfani da larabci mai tsawo kuma da magana mai tsawo kulna malam yace to ga amsa aqrabu ma qila fihi abu mafi kusanci da aka faɗa na amsa annal murad abinda ake nufi man qatala nafsan wahida wanda ya kashe rai daya bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙƙi ba domin nan sai mun ƙara bi ghairi haqqin domin da mutum ya kashe za a kashe shi da haƙƙi ne kana jami'an nasi khusumahu dukkan mutane za su zamanto masu jayayya da shi fi duniya a cikin duniya an gadi anan duniya illam yakul lahu waliyun in shi wanda an ka kashe bai da waliyi bai da wani majibincin lamarinsa bai da dan uwan da zai karbo masa haƙƙinsa wa fil akhirati da kuma lahira mutlaqan gaba daya li annahum min abin wa ummin wahida domin mutanen duniya gaba daya asalin su daga family guda ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa un- wa unsa waja'alnakum shubu- shu'uban wa qaba'ila lita'arafu kenan dai zubar da jini ba tare da haƙƙi ba da na kafiri da musulmi duka bai halatta ba kenan kowa zai iya neman haƙƙin dan adam wanda aka kisa a- aka aka kashe saboda mi saboda haƙƙin dan uwansa ne dan adam aka zubar ba tare da wani dalili ba ina fata an fahimce ni shi yasa za ku ga yanzu ka- majalisun nan eh, duniya da na kare haƙƙin dan adam suna zancen crime contre l'humanité wato ma'ana dan adam an zubar da jinin shi ba tare da wani haƙƙi ba duk da yake ƙarya ce suke yi suke kirkira makaman suke sayar da makaman suke makaman nukiliya suke haddasa yaƙi a kasashen da babu ƙarfi sannan su dawo su ce mutum ya aikata crime contre l'humanité ko su zo su kai ma mutum hari idan ya kare ƙasarsa su ce ya abin nan ko su ba mutane makamai su je su yaƙe shi bayan ya kare ƙasarsa su ce ya yi ya hallaka mutane bai aikata abin kwarai ba eh, ko ya yi ta'addanci a doron ƙasa amma ɗan tawayen da suka ba makamai idan aka kama shi sai su je su kare shi a majalisun su na duniya na ƙarya na drama na tiyatar su ce wai eh, a kare haƙƙin ɗan adam bayan shi kuma wannan ɗan tawayen ya yi jagoranci an halaka dubban mutane amma su sai su ce haƙƙin ɗan adam ah, za su kare kamar su mutanen da aka kashe- aka kis- aka kashe a cikin waɗannan ƙasashen kamar su ba mutane bane kenan mai kare yanci mai kare musu bukatocin su da harkokin su a ƙasashe duk abin da ya aikata mutumin kirki ne za a kare shi a kotu amma kuma wanda yake kokarin kare addinin sa da ƙasar sa da mutuncin al'ummar sa sai kaji sun ce wannan dan ta'adda ne wannan kuma ya kamata mutane su farga daga irin wannan drama ta kafirai malam ya ce to waƙila waɗansu malamai suka ce ma'anahu abinda ake nufi man qatala nafsan nabiyan abinda ake nufi wanda ya kashe nafsan nan nabiyan ake nufi wanda ya kashe annabi wa imaman adilan da wanda ya kashe shugaba adili wanda yake mai adalci kalima ta imam wani lokaci cikin sallah tana zuwa limamin sallah wani lokaci tana nufin limamin shugaban mutane to nan shugaba ake nufi an gane ko duk da yake liman ma idan mutum ya kashe shi yayi ta'addanci ko ba haka ba na ba da sallah in dai adali da fa huwa kaman qatala nasa jami'an kaman yadda kaman mutum ya kashe mutane ne gaba daya min haythu ibtalil manfa'a ta fuskar ya bata amfanin jama'a alal kulli akan kowa an gane ko li anna manfa'atahuma domin amfanin waɗannan mutum mutane guda biyu da annabi da shugaba ammatun lil kull ta shafi kowa da kowa wannan yana nuna muhimmancin ka zamanto kana da amfani a cikin al'umma an san abin da kake na amfanin mutane shi yasa kuka ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka bashi labarin uh, wata mata a wata riwaya ko wani mutum uh, a wata riwaya uh, mai sharan masallaci ya mutu an je an yi masa uh, jana'iza ma'ana an yi aikin sa ba tare da ya sani ba sai ya ce dulluni ala kabari ya je a kabarinta ko kuma a kabarin wannan mutumin ko kuma dama mutum biyu ne duka mijin da matar duka abin ya faru gare su yayi musu sallah uh, wanda da shine aka tabbatar da ana iya yin sallah ta gawa a cikin makabarta uh, sannan kuma wannan ba shi ke nuna ana iya yin sallah a makabarta ba domin wannan mas'ala ce khassa ta cewa waɗannan mutanen an yi musu wato sallah a makabarta eh, abin nan kenan ta- sallar gawa Eh, to waɗansu malamai sun ce ana iya kiyasi a kanta waɗansu sun ce a'a waɗannan mas'ala ce khassa waɗansu mutane ne waɗanda ba a yi musu sallah ba eh, ba a samu damar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai samu damar musu sallah ba ya je musu sallah a matsayin sa na shugaba kenan za a yi iktisari a kansa domin ba wai ana nufin duk lokacin da aka tashi ba mutum aka yi masa sallah mutane su je su ce mun tuna da wani mu je mu yi masa sallah ina fata an fice ne mas'ala ce wadda eh, tana da muhimmanci eh, malamai sun kawo ta kana iya duba cikin ahkamul janaiz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo wannan bayani da kuma cewa yi ma mutum sallah salatul ghaib idan ba a taɓa mutum sallah ba shi ma waɗansu suna ganin cewa idan mutum ya mutu a tsakiyar kafirai ana iya yi masa sallah in ba a samu yi masa sallah ba don yi ma najashi sallah ya mutu ne a tsakiyar kafirai ba a yi masa sallah ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya salatul ghaib wadansu kuma suna ganin a idan babban mutum ne ana iya masa sallah saboda eh, shi najashi babban mutum ne amma a wannan mas'ala idan muka duba cewa shi najashi ya mutu tsakiyar kafirai ba kasancewa shi babban mutum bane shi yasa ya je masa sallah wannan kuma mas'ala ce khassa ta wasu dan su mutane da suka yi aiki nagari ya je yi musu sallah a cikin makabarta ba sai an yi kiyasi ba a ce to ana iya yin sallah a makabarta da wannan hujja ko a kafa hujja da cewa yayi musu sallah kina ana iya ɗaukar gawa a je a yi mata sallah waɗannan cikin eh, abin nan an yi musu sallah ne saboda mas'ala khassa duk da yake akwai sabani dai ta wato a ƙarƙashin wannan mas'ala yi magawa sallah a cikin wato makabarta akwai khilaf tsakankaninta ba za mu iya cilistar da wani su ya ɗauki wani eh, ra'ayi ba almuhimmu dai mas'ala ce wadda malamai suka kawo don saboda zancen mutuwa ne da zancen amfanin mutane eh, ya kawo mu a karkashin wannan kenan sai zamanto mutum ya yi kokari a san amfanin shi a cikin al'umma yana amfanin mutane da dama ko ya mutu za a tuna da shi to a karkashin wannan aya ina so in dan ƙara bayani kafin lokaci ya muna halinsa cewa nan man qatala nafsan ana nufin nabiyan annabi domin Allah subhanahu wataala ya faɗa banu Isra'il innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina an gane ko bi ghairi haqqin an gane ko a cikin suratu Ali Imran sannan akwai wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqq a cikin suratu Ali Imran amma a cikin Baqara wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi al-haqqi a cikin wato Baqara an sa alif wal lam shi yasa malamai suka ce to nan bi ghairi haqqin ba tare da haƙi wanda aka sani ba da wanda ba a sani ba sannan bi ghairi al-haqqi da an ka alif wal lam a Baqara ba tare da haƙi wanda aka sani a shari'a ba sannan a Baqara an ce annabiyina an gane ko amma a cikin Ali Imran sai an ka ce wa yaqtuluna an-nabiyina na farko a na biyu a cikin suratu Ali Imran sai an kace wa yaqtuluna al-anbiya'a ga mai harda al-Qur'ani wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas suke kisan mutanen da suke umurni da adalci minan nasi a cikin mutane to sai dan su malamai suka ce nan wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas ana nufin annabawa sai zamanto an canza sifar suni can an kalli annabawan Allah ne kuma nan na biyu an kalli mutane ne masu umurni da adalci waɗansu malamai sun ce a'a wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas suna kisan mutanen da suke umurni da adalci a cikin mutane ana nufin mutanen da ba su kai annabawa ba an gane ko shugaba kenan da kamar nan da ya kawo imaman adilan waɗansu daga cikin malamai sun tafi a'a wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas duk mutumin da zai yi umurni da ayi adalci kowane ne shi ma za su za su kashe shi kamar yadda shugaban kasar Isra'il Isaac Rabin wanda bai jima da suka yi suka kashe shi ba duk da yake ba Yahudi ne yana akan akida ta Yahudanci amma da yana son ayi sulhu ayi adalci sai aka sa wani yaro mai shekara goma sha wani abu ya halbe shi da bindiga ma'ana ko na so kake ko mutum na gari kake ko kayi imani da aqida su ko baka yi imani da aqida su ba ko nasu kake ko ba nasu kake ba idan zaka ce ai adalci za su iya kashe ka kina wadan sun ta cewa wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas duk mutumin da zai yi umurni da ai adalci sawa'an annabi ne ko ko mutum ne wanda yake malami ne na gari ko kuma ba ko da ba mutum ne wanda yake musulmi bane in dai zai yi umurni da ai adalci to wadannan mutane ba sa kaunar sa wannan zai nuna maka sharrin wadannan mutane to almuhimmu fa bashirhum bi azabin alim suna da azaba mai radadi wanda kuma ya zo cikin hadisi insha Allah mas'alar da za mu zo ta gaba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi bayani akan waɗanda suka kashe annabi ko wanda annabi ya kashe ko wanda annabi ya kashe ko ya kashe annabi suna daga cikin mutane mafi tsananin azaba mas'ala za ta zo a ƙarshen suratul ma'ida a cikin karatutukan mu da za su zo na gaba za mu kawo ta da kuma yadda za a haɗa su almuhimmu dai imamu shafi'i na ɗansu baituttuka kafin mu je a ƙarshen magana da yake cewa لأمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير وإنما الرزية فقد شخص هو فقد رجل يموت بموته خلق كثير لأمرك معنانا إنا رنسوا لأمرك ونسوا لما يسنتينا لأمرك إنا رنسوا درايوك rantsuwa da wani abu wanda ba Allah ba abu ne wanda ba a yadda da shi ba Allah ne yake rantsuwa da abin da ya ga dama ya rantsi da ruhin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yana da dama ya rantsi da abin da ya ga dama domin babu abin da ke saman sa balle a ce sai ya rantsi da shi amma zai rantsi da halittunsa dan ya nuna muna muhimmancin ko sirri na binciken da zamu yi kan waɗannan halittun to yace la amruka mar raziyatu faqdu malin ba musiba bace raziya da zayun ne ar raziyatu jam'in tarazaya ba musiba bace a rasa dukiya ba wai na nufin ba musiba bace amma ba musiba bace mai girma wadda ta kai kororuwa wala shatun tamutu wala marraziyatu faqdu malin wala shatin tamutu wala ba'iru kenan ba kuma ko wala shatun ta mutu wala ba'iru sannan kuma ba akuya ta mutu ba ko ko raƙumi shine babban musiba wa inna marraziyatu faqdu rajulin kenan babban musiba ita ce a rasa namiji muna iya cewa nan namiji ana nufin namiji ko mace ce mai kamar aiki irin na maza mai kamar maza wanda amfanin jama'a ba ana nufin ta je ta sa wando ba ta yi kama da maza ba haka nake nufi ba ko kuma faqdu shakhsin da za a ce shakhs ana nufin mutum wanda zai iya ɗaukar namiji zai iya ɗaukar mace mutumin da ke amfanin al'umma kuma ta fuskar da addini ya yarda to shine ce wa innamar raziyatu faqdu rajulin yamutu bi mautihi khalqun kathiru wanda idan ya mutu mutane da dama za su mutu ta fuskar shi ba yana nufin kowa zai mutu ba amma kowa zai shiga cikin taskur da musiba da kuma hali na rayuwa shi yasa mutum yayi fatan ya zamanto shugaba ne wanda in ya mutu al'umma su za ta yi bakin ciki mutane na gari za su yi bakin ciki don kowa yayi kai ba kowa zai so ka ba musamman in ka ce ai adalci ko malami ya zamanto ya amfani al'umma da iliminsa idan ya mutu za a yi bakin ciki da rabuwa da shi ko kuma mata mijin ta yi bakin cikin rabuwa da ita ko miji ya bakin cikin rabuwa da matarsa ko matarsa ta bakin cikin rabuwa da shi ko kuma al'umma ko wani mai kuɗi mutane su ji bakin cikin wato rabuwa da shi saboda aikin da aikata na alkhairi malam yace wata amsa da don su malamai suka bayar waqila wadan suka ce almuradu biman qatala wanda ana nufin wanda ya kashe nan huna huwa qabil nan qabilu kawai ake nufi fa inna alaihi min al-ithmi yana da zunubi bi manzilati ithmi qatl kulli zai samu zunubin kamar ya kashe mutanen duniya gaba daya li annahu awwala man sanna al-qatla domin shine farkon wanda ya sunnanta al-qatla kisa an ce sanna ya sunnu sai ai hattara sannan kuma akwai sanna ya sunnu shine ya dada ko ya wasa sanna sikina ai hattara sannan katla shi ne wanda ya sunanta kisa fa kullu an gane katilin yujadu ba'dahu yalhaquhu shay'un min wuzrihi duk kisan da za a yi bayan shi shi wannan dan annabi adam da ya kashe dan uwansa to zai riske shi zai same shi zai samu nashi kaso ko rabo min wuzrihi na zunubin kisa bi ghalabati tasabbubi saboda rinjayar da an kai ta fuskar shi ya sabbaba kisa li qawlihi alaihi salatu wassalam saboda hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam man sanna sunnatan hasana kamar da malam ya kawo shi hadisi ne wanda mai takhrijin hadisi na wannan littafi ko tahqiqin sa ya kawo yadda hadisin yake a cikin sahih muslim hadisi na jarir bin abdullah yadda walafduhu ga yadda lafazinsa yake man sanna fil islami sunnatan hasana fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim shay wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a fa umila biha ba'dahu kutiba alayhi mithlu wizri man amila biha wala yanqusu min awzarihim shay wanda ya sunnanta in sunna mai kyau ce na ana nufin sunna mai kyau in ka shirya abu shi ya shirya kisa kenan ko duk wanda zai yin kisa bayan sa zai ɗauki zunubin sa kenan wanda ya sunnanta mummunan sunna to da wannan ne wadansu ke kafa hujjar cewa ai wai akwai sunna hasana da sayyi'a malamai sun ce a'a sunna babu sunna hasana ko sayyi'a duk abin da yake mummuna ne bai shiga cikin addini idan ka ga wani abu wanda yake ba cikin addini ba an ce sunna hasana ko bid'a hasana wannan ba bid'a bace ko dai ya zamanto addini ko zamanto ba addini ba sallah ta tarawih da ake cewa sayyidina Umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi ba bid'a bace domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yazo da tarawih kuma shi ya fara limanci da ita amma nan wani mutum ne cikin kadiba cikin hadisi yazo da taimako sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana da tsawo lokacin mu ba zai bamu dama ba sai yace wannan man sanna fil islami sunna saboda yazo da burgamin kuɗi har ya kasa ɗaukar wannan burgamin yin sadaka banzo sallallahu alaihi wa sallam yazo da shi amma yayi ne saboda mutane su ji karfin bayarwa shi yasa ya faɗi wannan alhadith in ji malan wa hadha ahsanu fil ma'ana malan yace to wannan yafi a cikin ma'ana sai zama to dan annabi adamu ake nufi shine zai dauka wannan zunubi wal iyadu billah walakin al-lafz la yusa'idu alaihi sai dai lafazin bai tabbatar da akan wannan wa huwa qawluhu ta'ala innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu to malam ya kawo wannan ban san dalilin da yasa ya kawo innal ladhina kafaru ba domin domin tana yiwa can karshen waɗannan sifofin da anka kawo innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu kenan sai zamanto innal ladhina kafaru ma'ana ayoyin sun ci gaba a fahimtar malam kissa bata kare ba har zuwa ko hukuncin bai kare ba har zuwa wannan to kenan innal ladhina kafaru kafirai ba mutum guda ba duk da yake wani lokaci ana iya kawo mutane masu yawa ana mutum mutum daya alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum an kace nan alladhina qala lahumun nas ana nufin wato waɗanda mutane sun ce musu an ma ana nufin mutum daya shi yasa ma Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti a cikin Adwa'ul Bayan yake cewa dalilin da yake nuna mutum ɗaya ake nufi da ya ce inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a bai ce inna ma ulaikum shayatinu ba kaga ko karina ta Qur'ani ta tabbata to amma anan babu wata karina sai malam yace li anna hadha al-ma'ana idza urida bihi qabil la yahtassu kitabatuhu bi bani Isra'il domin idan wannan an ce qabil ake nufi shi kadai to ai ba bani Isra'il da aka wajabta ma shi ba kenan zai zama to abin bai abin nan ba a'a tana yiwa su bani Isra'ila kila su ne Allah subhanahu wataala yake son yayi magana akan su shi yasa ya faɗi dalilin da ya sanya musu ba shi ke nuna bai wajabta ma waɗansu waɗanda ba bani Isra'ila ba saboda alkur'ani yana yawan kawo bayani akan bani Isra'ila saboda shari'a annabi Musa ta yi kamanceceniya da shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta fuskar girma da kuma ta fuskar kowanne daga cikin su yayi karo da kangararrun mutane kamar yadda malamai da suke cewa kuma at-taura da alkur'ani sun yi kamanceceniya ta fuskar shari'a ce mai girma to wannan shi ne abin da malam ya kawo za mu tsaya nan insha Allah ta'ala sai a darasin mu na gaba idan Allah subhanahu ta'ala ya bamu iko yan uwa musulmi abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته